tana da yawa yana yiwuwa wani idan ya ɗauko alkur'ani ya ga fasfashin shi ɗari shida da hudu suna da yawa wannan abin zai tayar masa da hankali ya ga yaushe zan ƙari a'a wannan ba haka bane farawa za ka yi ka roƙi Allah ka yi ƙoƙari kuma Allah subhanahu wata'ala shi ne mai taimako zai taimake ka amma in ka kalli yawan fashi na alkur'ani ɗari shida da hudu to ba za ka iya wato fara ma hadda alkur'ani ba balle ka haddace alkur'ani in dai ba wani hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala ba dan haka mutane idan za su hadda alkur'ani akwai halayensu za mu fara da halinsu na farko akwai masu so su haddace alkur'ani cikin lokaci kaɗan mutum ya ji hadda alkur'ani ya saurari kira'a ko wa'azi ko hutuba sai ya ji ya samu wato wani abin nan cikin jikinsa ya kamata a ce ya haddace alkur'ani cikin gaugawa sai ɗauki qur'ani zai hadda alkur'ani to wannan lokaci zai tsaye da komai na rayuwarsa ya ce zai haddace alkur'ani cikin wata uku ko cikin wata biyu ko kuma abin da ya kama da haka a'a ba a yi ma alkur'ani wannan domin gaugawa ba ta kawai da malam bahaushe ke cewa gaugawa ba ta kunu ba a son insani ya zamanto mustajil an gane ko shi laraba su ce ma al mustajil mai gaugawa ko almu'ajjil mai yawan gaugautar da al'amari yana son a yi a ƙari yanzu yanzu idan mutum ya ce zai yi haka nan tana yiwa ya sabu sati ɗai ko kwana goma ko wata ɗaya shi kenan zai tsaida domin yana son ya yi gaugawa ya ƙari to sai kai inda kwakwalwa ma za ta gaji sosai sai ya ga ya kasa sai ce a'a kawai shi ba zai haddace alkur'ani ba ko ku haddace alkur'ani rabo ne waɗansu ba su da rabo ba haka bane a'a za ka ɗauki abin da za ka iya ɗauka ne abu na biyu za a samu almu'ajjil wato da alhamza ba wancan almu'ajjil ba da ainu shine mai jinkiri wanda yana cewa bari dai insha Allah semaine prochaine zan har hadda alqur'ani wani ya ce to insha Allah le mois prochain wata mai zuwa kenan shine prochain dan na san wadansu ba jin français kai ba ce zan fara har da alqur'ani wani ya ce a insha Allah shekara mai zuwa zan fara har da alqur'ani to kaga kana ta shekara mai zuwa shekara mai zuwa wata mai zuwa wata mai zuwa sati mai zuwa sati mai zuwa karshen ta sai a zo a yi ta gaba ɗaya ita ce mutuwa sai ka iske mutum ya mutu bai ma fara hadda alkur'an da yake cewa ba paske yanzu wannan lokaci akwai abubuwa da dama kana ta jinkiri kana ta taswif yau da gobe yau da gobe yau zan fara har lokacin kai zo ya ƙare na rayuwa baka ma haddace komai ba to sannan kuma wani mutum abinda malamai suke ba da shawara shine cewa wani yana da gaugawa wani yana da jinkiri ya ya kamata sai zabanto gaugawar da ya kamata ka yi amfani da ita shine ka yi amfani da ita wajen muraja'a idan yanzu misali na har da ce fash ɗaya to ya kamata in koma in yi muraja'a abin suke cewa revision in maimaita karatun da ya gabata in ma ban iya maimaita shi to in ɗibi wani yanki daga ciki idan na ɗibi wani yanki daga ciki nan maimaita shi ma wannan insha Allah ta'ala zai yi kyau don haka dai abinda ake bukata ga mai harda alqur'ani ba wai harda ita kadai ba harda tare da muraja'a idan kuma kokalwa ta kasa to sai a rage ba wai za a yi kokari bane a ce a'a za a yi tilas sai ya zamanto mutum ya zamanto yana harda lokacin da ya samu nishadi lokacin da ya ji kokalwa ta tana dauka lokacin da ya ji ya kasa sai shi revision ta abin da ya gabata wannan ita ce shawarar da malaman harda alqur'ani suke bayarwa idan muka je gaba za mu kalli cewa ɗan adam hanyoyin da yake yin harda ko suke taimaka mishi wajen harda wato akwai hanyoyi manya-manya guda biyu hanya ta farko ita ce hanya ta kallo akwai mutumin da idan yana kallon abu yanzu zai haddace shi yanzu kwakwalwarsa za ta rike wannan abin kankankan to sannan kuma akwai wanda shi ta hanyar saurare ya fi wato haddace abu zai kasance shi abin da yake gani bai cika kula da shi ba amma ko kuma abin da yake yi to za ka iske yana haddace shi kwarai wani kuma abin da yake yawan maimaita karatunsa to shi da yake zahin haddacewa duk da yake da yawan mafi yawancin mutane san dipursan abin da suke karantawa ya fi tsayawa a cikin kwakwalwarsu kenan da ido da baki da kunnai abubuwa ne wanda suke kai ma kwakwalwa abin da ya kamata ta haddace da gaugawa na karatu to ta wannan hanyar ne malamai suke cewa mutum zai iya kalla wata hanya ce tafi sauki gare shi wani daga cikin waɗannan gabbai wanne ne Allah ya ba ƙarfi sosai misali idan ya zama to abin da kake karantawa shine yake wato saurin tsayawa a cikin kwakwalwarka to sai kai kokari ka ba wannan janibin muhimmanci wannan kote ko mu ce wannan sashi idan ya zamanto abin da kake gani ne to sai ka daina yawan amfani da wata kafa ka yi amfani da wato ganinka idan kuma ya zamanto abin da kake ji ne to sai ka yawaita saurare to kuma wannan muna ganin cikin mutane daban-daban wani sai ka iske daga sauraren kaset kaset ya haddace alkur'ani musamman in muka kalli makafi za ka ga mutumin da bai gani yana zahin haddace abu saboda ƙarfin idon babu shi ya koma zuwa ga mi ya koma zuwa ga kunnai to sai yana saurare yana haddacewa to shi yasa muke ba ƴan uwa shawara yawan sauraren alqur'ani a ko'ina mutumin da ke so ya haddace alqur'ani ya yawaita karatun alqur'ani ya yawaita kallon alqur'ani da kalmominsa ko ba haka ba sannan kuma ya yawaita sauraren alqur'ani ya zama to cikin kartin memoir kinka ba marso dubu bane a akwai a'a akwai alqur'ani a cikin kartin memoir kinka ta cellular ya zama to kartin memoir kinka ta cikin mota ya zamanto shi ma akwai alkur'ani wanda zaka saurara sannan kuma ya zamanto a gidanka akwai alkur'ani cikin radiyonka in mai kasa memuwar ne akwai kasusukan alkur'ani in mai aiki da kaset ne kana yawan sauraron alkur'ani wannan zai taimaka ma cikin ɗan lokaci kaɗan ka haddace alkur'ani to kun ga wannan ana ba mutum shawara ne ta ko ina ya rinka mu'amala da alkur'ani don ya samu ya haddace alkur'ani idan kunnanka ne ka rinka yawan saurare a lokacin da muke a ƙasar libya na haɗu da wata yarinya ya shekara goma sha ɗaya ya ƙasar pakistan mun je a wani biki a gidansu mutanen pakistan suka gayyace mu to sai sai muka je sai suka ce muna ga wata yarinya tana da shekara goma sha ɗaya ta haɗa ce alkur'ani kuma abin mamaki wannan yarinya makam ya ce ba ta gani ta wata hanya ta haddace alkur'ani shine ta hanyar sauraren kaset za ta je makaranta malam ya karanta mata a maimaita mata sai ta zo gida a sanya mata kaset sai tana saurare sai ta haddace alkur'ani to kaga abu na farko tana da ƙananan shekaru shekara goma sha ɗaya ba wasu shekaru ne masu yawa ba in mun yi misali da shekarun mutane sannan abu na biyu ga ta ba ta gani ba ta da ido na kallon alkur'ani to amma kuma Allah ya taimake ta sai ta haddace alkur'ani ta hanyar saurare to idan ya zama to makaho sai haddace alkur'ani ina ga mutumin da yake da idon sa guda biyu ko ina mai ido daya wanda yana gani ya je nan ya dawo nan to ta hanyar saurare ta haddace alkur'ani abinda bambantawa suka ce ina eh in jaraba ta ta hanyar alkur'ani in ja mata wadansu ayoyi ta karanta na yi mata tambayoyi cikin alkur'ani ta karanta a ƙarshe ba ta jin larabci kuma ku ji wani ƙarin abin ban mamaki yaren Pakistan Pakistan ne take ji sai take to so gaya mun tana son ita ma ta min tambaya a cikin Alkur'ani wannan yarinya sai da ta yi mini tambayoyi a cikin Alkur'ani ita ma ta yi min tambaya na mance ko tambaya biyu ne ko tambaya uku sai suka ce mata to ya isa haka to kaga ashe ta yi amfani da wannan kafar ta kunnanta ta haddace Alkur'ani to shi yasa ake son mutum shi ya san kansa idan mutum ya dubi cewa in ya kalli abu yana zafin hardace shi yana saurin hardace shi to yayi kokari ya rinka yawan duban alkur'ani don ya haddace inda yake son ya haddace idan kuma ya kasance a'a abin da yake maimaitawa a bakinsa ta nan ya fi samun dama haddace abu to ta nan ya kamata ya yi amfani idan kuma kunnensa saboda kwakwalwa kowanne daga cikin mutane akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi karfi to kuma wani daga cikin bayan Allah zaka iske Allah ya yi masa baiwa in ya maimaita abu ta baki zai haddace shi idan ya kalla zai saurin haddace shi idan kuma ta kunnansa ne kuma zai saurin haddace shi to waɗannan sai a ba su shawarar dukkan gaban nasu su yi amfani da su kiran kaga wanda bakin sa yafi karfi ya amfani da bakin wanda idon sa suka fi karfi ya amfani da idon wanda kunnansa suka fi karfi ya yi amfani da kunnan nasa wanda kuma duka Allah ya bashi wanda baiwa ce ta Allah to kuma duka sai ya amfani da waɗannan gabbai wannan kuma shine zai kira zuwa ga matasa domin za ka ga mutum yana da lokaci na haddace alkur'ani tun lalurori ba su taso ba lalurori na rayuwa masu yawa za ka ga mutum ya yi wasa bai haddace alkur'ani ba idan muka kalla yanzu abubuwan da akwai masu ɗauke hankalin mutane tsakanin tele wanda ba wani wato wata emission ce ta addini ba ko kuma zaka iske radio zaka iske carte memoire zaka iske waye waye ga sunan dai an yi abubuwan da suna ɗauka hankalin mutane irin su anten irin su balo wanda zamu zo mu yi bayanin abubuwan da suke hana mutum haddace alkur'ani yanzu daga cikin masu kuɗin saudiya misali da zan bayar da kuma manya-manyan malamai na saudiya ba sa barin 'ya'yansu a cikin ƙasar saudiya za su ɗauke su ne su kai su ƙasar Mauritania Mauritania ko ƙasashe irin waɗanda suke ƙasashe na Sahara za a ɗauki yaro a kai shi can saboda mi saboda can babu anten parabol sannan kuma can babu damar kallon balo can babu kallon sauraron music damar kallon sauraron music zaka iske sun tura 'ya'yansu su je can su yi rayuwa irin rayuwa ta mutane waɗanda suke babu wasu abubuwa na ɗaukar hankali sai ka iske yaro cikin shekara goma ya zan babban malami ya haddace alkur'ani ya yi karatu ga malamai wanda in ban manta ba ɗaya daga cikin limaman madina wato sheikh abdulrahman al-hudhaifi ya tura ɗansa a ƙasar murtani saboda ya je ya karatu kaga ya raba ɗan daga jikinsa to sannan kuma kaga kamar irin waɗannan makarantun ne da ake yi irin da ake cewa boarding an gane makarantun ne waɗanda ana kwana a cikin su interna da da faransai za a kai yaro sai dai lokacin hutu a je a ɗauko shi to kaga wannan zai taimaka mishi amma in yana gida yana wasa tana yawa ba zai haddace alkur'ani ba kuma boarding kin nan in so samu ne za a yi ta a wajen gari saboda matukar yara suna cikin gari suna iya fita lokacin da ba a sa tsammani ba su je su yi harkokin su su dawo malam bai da labari to kaga wannan shi ma ana son a yi irin waɗannan makarantun nai can gefen gari inda yaro zai samu ya haddace alkur'ani to sannan kuma akwai waɗansu ababe da ya kamata mu fahimta na farko waɗansu mutane suna itiqadin yawan karatun alkur'ani yana samun mutum ya haukaci sai ka ji an cewa ne ya fara har da alkur'ani ya haukaci ko ko in kana muraja alkur'ani da daddare za ka haukaci ko kuma in kana muraja alkur'ani da daddare wasu abubuwa za su fito ma aljannu da waye da waye wannan ba gaskiya bane shi aljanni musamman ba yana gudun inda ake karatun alkur'ani domin kuna gani yanzu in mutu a ce yana da ciwon aljannu ana karanta mishi alkur'ani za ku ga ta nan ne ake neman lafiya ya za a yi abin da shi ake neman lafiya kuma a ce shi ne ke kawo ciwo kaga wannan hankali ba zai yarda wannan ba illa dai mutane suna da waɗansu ɗabi'o'insu za ka ga waɗansu mahaddata alkur'ani suna so su haddace alkur'ani sai su nemi ƙwayoyin da za su hana musu yin barci kamar abin da ake kira surminage da faransanci sai kaga mutum yana shan kwaya yana shan kwaya don kai ya bacci ya hada ce alkur'ani da dare to kaga wannan zai iya kawo matsala ina fata ana fahimta ta da kyau ko kuma wadansu aramomi aramomi na amma sun sha ba da shan kwaye su wadansu za su sha daga misali saboda kasu yi bacci su yi sabka alkur'ani da dama saboda su yi ma wani roƙon Allah ko su yi ma kansu to wannan shine ke sawar mutum yana yawan shan kwaya yana yawan shan wadansu abubuwa daban ko yana hana kansa kwana ba tare da ya sha kwaya ba shi ko kwana abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara wa dan adam dole a yi bacci a kwanta a yi bacci a huta Allah subhanahu wataala cikin suratul naba amma yace waja'alna nawmakum subata mun sanya bacci ya kasance hutu gare ku haka Allah ya kaddarta dan haka bayyuwa kace kai zaka sha wani abu ka ki yin bacci kamar yadda direbobi suke yi su sha kwayoyi da dama kaga accident dole zai zo ko kuma su hana idan su bacci ba tare sun sha wani abu ba lokacin da kwanan ya rinjaye su sai mota ta saki hanya to kaga ashe ba wai karatun alkur'ani bane yake sawo mutum ya haukace a'a ko yawan shan waɗansu ƙwayoyi ko shan waɗansu tabobi irin su daga ko kuma ya zamanto mutum ya hana idonsa bacci yau da gobe kwanan zai taru ya zamanto shi ne zai hana masa yin bacci zai hana masa yin bacci karshe kuma abin ya zo ya koma zuwa ga wani taɓin hankali ha'a kuma a ce bari yawan karatun alkur'ani yana sa ka ka haukace to sannan kuma daga cikin waɗansu suna cewa a'a akwai wani abu wanda za a rubuta ma sai ka haddace alkur'ani abinda mun san shi malaman mu suna kira shi hohomi hohomin nan larabci ne daga alfahamu ne ina fata an fahimci ne daga fahima ya fahamu fahman to a cikin musamman yare da hausa babu fa sai dai wa sai a ce hohomi za a rubuta maka hohomi wai fahami shine abin da zaka haddace alkur'ani da gaugawa za a nemi waɗansu ayoyi kamar misalin sanu ƙuri'uka falatan sa ko falatan sai kamar da ake karantawa da qira'atu warsh falatan sai sai a rubuta wa mutum sanu ƙuri'uka falatan sai guda dubu ya haddace alqur'ani ko abin da ya kama da haka a'a fahimin nan ba a cewa akwai wani fahimi wanda ake haddace alqur'ani wanda a lokacin da muna kasar Saudiya a Makka muna karatu akwai wani ɗan kasar Senegal shi ma ya yi mini wata tambaya yake ce mini ka haddace alqur'ani to shin yaya ne ka haddace alqur'ani kuma ban ganka kana yawan muraja'a ba kenan wannan ya kamata ka gaya mini sirri nace sirri guda ne iyaye na sun sanya ni makaranta na je na yi hadda alqur'ani kuma lokacin da na yi hadda akwai malaman da suka taimaka mini na yi muraja'a kyakkyawa kaza kaza sai ce a'a ba gaskiya bane yace kai dai akwai wani sirri waɗanda iyayenka suke da shi suka baka nace a'a ba gaskiya bane yace a'a baka dai sun ka taimaka mini ai akwai wasu ayoyi da wasu itace da wani sirri wanda za a hada a baka ka haddace alqur'ani ya tsaya baka babu wata matsala yayi yayi da ni har muka baro makaranta muka kare karatu bai yarda da cewa ba babu wani abu wanda aka bani to kaga wannan shi ba ba gaskiya bane ni dai iya sani na muraja'a ita ce babban fafayin mutum malami wanda zaka je wajen shi kai karatu shine babban hohominka lokaci wanda zaka keɓe shine babban hohominka roƙon Allah da zaka yi Allah ya taimake ka shine babban hohominka sannan kuma ka dage akan haka ka yi don Allah Allah subhanahu wata'ala zai taimake ka amma ka ce a'a akwai wasu ƙwayoyi da za a sha wannan ba za su taimake ka ba ko wasu itace lalle a zamanin da muke ciki yanzu bincike yana nuna akwai abin da yake ƙara ma kwakwalwar ɗan adam ƙarfi wannan ba za mu hana shi ba a ce mutum in ya ci ice kaza akwai citta akwai pom de taya akwai kaza akwai kaza ko da biyu suna ƙara ma kwakwalwa ƙarfi wannan in likitanci ya tabbatar da shi ba za mu ce a'a ba wato kwakwalwa za ta yi saurin rike abin da ta ji ko abin da ta gani ko abin da baki yake yawan maimaitawa wannan ba za mu iya inkarin shi ba amma dai ni tsakani da Allah iya sani na ban san akwai wani fahimi wanda za a ba mu rubuta wa mutum nan da nan ya haddace alkur'ani illa dai a koma makaranta a sami malamai kuma a yi haƙuri domin haddace alkur'ani abu ne wanda ke da buƙatar haƙuri a yi muraja'a a kyautata niyya a roƙi Allah a yi qiyamul laili Allah subhanahu wata'ala zai taimake ka amma zancen a ce hohomi zai ba mutum har da alkur'ani wannan ina ganin ya kamata mu cira ta daga wannan tunanin mu yi kokari mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine roƙon Allah abu ne wanda yake Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi a cikin ayoyi da dama Allah subhanahu wataala ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roke ni zan karba muku malamai suka ce dalilin da yasa ake nuhi da wato roƙo ibada ne innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin waɗanda suke yin girman kai daga ibada ta malamai suka ce kina an du'a'i ba sa roƙon Allah saboda suna ganin sun wadata ko ko saboda suna ganin lokaci ya riga ya ƙure saboda akwai wanda yake ganin lokaci ya riga ya ƙure masa bai hadda alqur'ani wannan ba gaskiya bane sai ce ni shekara 60 garin 40 35 harkoki sun yi min yawa ban har da ce alkur'ani wannan ba gaskiya bane ka keɓe lokaci na Allah Allah subhanahu wataala zai taimake ka sati wancan wanda ya gabata sati biyu da suka gabata mun ba da labarin wani tsoho da shekara 80 ya fara har da alkur'ani 80 shekara 80 cikin shekara hudu da wata shida ya haddace alkur'ani to kaga yanzu wanda zai zo ya ce a shi ba zai haddace alkur'ani ba saboda da shekara saba'in ko mai sittin ko mai arba'in ko mai talatin ko abin da ya kama da haka ya ce ba zai haddace alkur'ani ba wannan ba hujja ba ce da shekara tamanin in ka fara yana yiwa in kana da rabu Allah zai taimaki ka haddace alkur'ani sannan kuma na ba ku misalin wata mata ƴar ƙasar Chad wadda ta haddace alkur'ani ita kirista ce ba musulma ba ce ta tashi cikin kiristanci amma tana da shekara ko talatin da shida zamanta ko shekara arba'in ta musulunta bayan ta musulunta sai ta ga babu abin da ya kamata ta ba muhimmanci irin har da alkur'ani sai ta je ta fara har da alkur'ani yau da gobe yau da gobe shekara biyu da wata shida ta haddace alkur'ani kaga ya kai kai da kake cewa Nigerian ka 99% duk ƙasar ku musulmi ne ka tashi cikin musulunci ka iske ana karatun alkur'ani ana tura ka makaranta safe da marici ana kokarin ka haddace alkur'ani ya an kai baka haddace alkur'ani ba har wani mutum wanda yake kirista ko wata mata kirista ta haddace taso ta musulunta da shekaru 40 ko 36 ta haddace alkur'ani a cikin shekara biyu da wata shida sannan kuma wannan kalubali ne ga mata waɗanda suke kawo cewa ai su ba za su iya haddace alkur'ani ba saboda akwai aikace aikace na gida akwai yara akwai kaza akwai kaza to in akwai aikace aikace na gida in akwai yara akwai larurori na miji to kuma lokuta waɗanda babu komai waɗanda ake ɓatawa wajen hirace-hirace da gigarce-gigarce na ɗakin wance akwai kaza ɗakin wance babu kaza gidan wane akwai kaza gidan wane babu kaza wane ya yi kaza wance ta yi kaza wane ya saki mata ta yi wane ya yi kaza to a ina aka samu wannan lokaci da ake ɓatawa ga banza ya aka aka samu lokacin biki ba a samu lokacin hadda alkur'ani ba ya aka aka samu lokacin kwana mai yawa ba a samu lokacin haddace alkur'ani ba ya aka samu lokacin yawo cikin gari ba a samu dama haddace alkur'ani ba ya aka samu lokacin barka a jena ai barka a jena ai barka a jena ai barka ba a samu lokacin karatun alqur'ani ba wannan yana nuna cewa ba mu son mu keɓe wani lokaci ba a cewa a samu lokaci ɗari bisa ɗari paske abu ne wanda zai yi wahala kamar yadda wani ke cewa ba a haddace alqur'ani da dama sai dai a haddace alqur'ani da hauni saboda munan cikin yaren Hausa sai ka ji mutum ya ce sai na samu dama to shine abin da yake nufi ba wai ana nufin hauli ta dama daraja ba ko kiba ko albarka ko sarki a sai na samu dama to in kana cewa sai ka samu dama sai ka samu dama sai ka samu dama sai baka samu dama ba to kai kokari ka samu hauni sai ka da ce alqur'ani kai hadda alqur'ani abinda wani dan uwa yake faɗa dan haka dai a takaice cikin lokutan mu minti talatin awa ɗaya duk yini shine kamata mu keɓe kowa yana da lokacin da zai iya keɓewa a cikin lokutansa sawa'an kai ma'aikacin gwamnati ne kana aiki service sawa'an kai ma'aikaci ne kana aiki a service ya kamata ka keɓe wannan lokaci na har da alkur'ani ka keɓe lokaci ma na karatun alkur'ani akwai wanda turar da ya sabke daga nan ya sabka Qur'ani shi wanda ya rubuta ko ko allon shi tun lokacin da an ka rubuta bai wannan adon da ake yi daga nan ya saka yi allo allo yayi kura Qur'ani shi kuma ya dauka wanda yayi karatu al-Qur'ani ya sarki ya sarka shi ga bango yayi kura bai karatu shi kenan ya sabka ya sabki babu ruwa nai da karatu al-Qur'ani da haka muke kira zuwa ga mutane kowa ya dan keɓe lokacinsa yadda kake iya keɓe lokaci na information lokaci na cin abinci lokaci na kaza lokaci na kaza to ka keɓe lokaci na alkur'ani kwakwalwar nan da muke gani lokaci wato bai dace mutum ya cika ta da waƙoƙi ba bai dace mutum ya cika ta da wani abin banza ba a'a ya kamata ya wato cika ta da alkur'ani kamar buhu ne in ka sanya wani abu to zai tare wurin wani abu lokacin ka da ka bayar zuwa ga music lokacin da ka bayar zuwa ga wadansu abubuwa na wasanni to kaga ka bata lokacin ka ne na har da alkur'ani dan haka ba wai kallon mahaddacin alkur'ani za ka yi ba kai ta mamakin kan shi wai kan shi yana da girma ko kaga an kai haddace alkur'ani a'a tambaye shi za ka yi wane yaya ne ka bi ka haddace alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci Allah ya taimake mu to sannan kuma yana da kyau masu har da alkur'ani su fahimci akwai wani abu mutane da Allah yi su Allah ya bambanta su wani Allah ya bashi karfi na jiki zaka iske yana da karfin aiki wani kuma Allah ya bashi karfi na baki in dai magana ce ba ta bata mai da rai wani Allah ya bashi karfi na kallo shi dai in vantakatar su vantakatar zai yin kallon film da kallon film wannan abu ba zai bata mai da rai ba wani kuma Allah ya bashi karfin saurare shi dai ya saurari kaza ya saurari kaza ya saurari kaza to wannan karfin hadda kwakwalwa Allah ya bambanta ta wani kwakwalwar shi za ta haddace abu cikin second kaza wani sai bayan minti kaza wani sai ya maimaita to lokacin da aka samu wannan malaman da suke haddatar da ɗalibai alkur'ani ya kamata su lura da wannan cikin aji ɗaya wani zai yiwa ya zamanto shi bai samun dama haddacewa to sai a kalli shin kwakwalwar shi ce ko ko yana da waɗansu ababe da yake yi daban waɗanda suke ɗaukar hankalinsa in akwai ababen da suke ɗaukar hankalinsa bai harda to sai a yi ƙoƙari a raba shi da waɗannan abubuwan to amma in ya zama to ɗabi'a shi ce kwakwalwar tashi ce bata kai sauran ƴan uwan nashi ba ko kuma kai kanka wanda kake so ka da ce alqur'ani ka kalla shin da kai da waɗansu ƙarfin kwakwalwar naku ɗaya ne ko ba ɗaya bane to kaga wannan yana da kyau mutum don saboda ya makansa tsari kada ka je ka bi wani ya ware ya haddace izib talatin tare ko ka fara kai kuma baka haddace izib goma ba sai ka ce a'a bari ka matsa ma kwakwalwarka wanda mun yi bayani shi daga cikin abubuwan da ke kawowar mutum bai samun bacci irin yanda ya kamata to kaga wannan sai ya sa ya samu tabi na kwakwalwa wanda kuma a ƙarshe an je neman har da alkur'ani an haukaci shine mutane suke cewa wani ya haukaci ko ka sa kanka shaye shaye saboda sai ka cimma wani a'a kowa yana da matsayin da Allah ya aje shi ta kowane fanni wani ya fi wani ilmi wani ya fi wani fahimta wani ya fi wani hikma wani ya fi wani iya magana wani ya fi wani karfi na jiki wani ya fi wani ko'ina to kun ga makafi da yake suna da matsala ta ido ba sa gani to sai zamanto dukkan mafi yawancin karfin nasu ya koma zuwa ga kunninsu shi yasa zaka ga ana samun makafi malamai sun haddace alqur'ani sun haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan dai abubuwa da dama in ka kalli tarihi na malamai da suke makafi suna da yawa ko wannan zamanin damu in ka kalla ka duba ka gani akwai wani babban malami a ƙasar Misra ana kiransa Abdul Hamid Kishk wanda malamin makaho ne duk da yake a farkon rayuwarsa ba makaho bane amma kuma zaka iski cikin ya makamci bai ya ci gaba da yin wa'azi da da'awa kuma da karatu idan muka kalli imamu shatibi rahimahullahu ta'ala wanda ya gabata ya rubuta littafin shatibiya malamai suna da labarin sa wannan mutumin shi ma makaho ne ya je karatun alqur'ani ya haddace ya yi karatun ilmul qira'at cikin at-tafsir na imamu dani kamar yadda ya faɗa a cikin muqaddima ta shatibiya wa fi yusri hatta yasiru rumt ikhtisarahu fa ajnat bi'auni llahi minhu mu'ammala kenan wato at-tafsir na imamu dani wanda yake littafi ne an rubuta sa ba akan wato waƙe ba manzu sai ya karance shi ya haddace shi ya bambance har ya tsara waken da dubban miliyoyin ko in ce miliyar miliyar don ba a san iya mutanen da sun kai amfani da wannan littafin nasa ba suka yi amfani da shatubiya ga makaho ya kawo mu masu idanu abinda suke amfani da shi kamar yadda bashar bin burda yake cewa a'man yaqudu basiran la abalakum qad dalla man kanat al-umyan tahdihi shi bashar bin burd makaho ne wani mutum ba ko yazo yana neman gidan wani mutum bai sani ba to shi yana da basira ko sa akwai makahin da suna da basira ya ja wannan mutum har ya kai shi bakin kofar gidan ya nuna masa gidan yace a'man yaqudu basiran yau ga makaho yana jaye da mai idanu yace la abalakum ma'ana ku yi mamaki ko ku gaisuwa ce yake yi yace qad dalla man kanat al umyanu tahdihi hakika ya bata wanda zaman to makafi ne za su shiryar da shi to kaga abin mamaki ne a ce makaho ya kama mutane abinda za su amfanuwa da shi sannan idan muka kalli a kasar Saudiya mufti mufti da aka yi mafi yawancin su makafi ne har yanzu tun daga Sheikh Ibrahim Ali Sheikh har zuwa ga Bin Baz har zuwa ga wannan dukkan su makafi ne kuma mufti in an ce mufti shine babban malami na ƙasa wanda ke bada fatawa to kaga ya aka yi waɗannan mutanen har suka yi karatu suka samu ilmi ingantacce wanda zai amfani mutane a duniya masu ido suna nan suna kokarin tara duniya a samu wani matsayi na duniya ko a samu kuɗi a tarda a aje a bankuna amma babu lokaci na karatun alkur'ani babu lokaci na Allah wanda za a ba Allah a keɓance shi don saboda a fahimci addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu to ƴan uwa wannan shi dai ne abin da ya kamata mu faɗa akan mutane daban-daban suke saboda abubuwa ne waɗanda suna da muhimmanci kowa ya san matsayinsa kuma a daina amfani da ƙwaya ko a gajiyar da kwakwalwa ko a ce ba za a yi bacci ba a'a a ɗiba sannu-sannu in akwai rabo insha Allah ta'ala cikin lokaci kaɗan zaka ga Allah ya taimake ka mu kalli suratul baqara idan muka kalli suratul baqara ita ce sura mafi tsawo a cikin alkur'ani domin tana matsayin izib biyar ba wani dan sumuni takarda shafi ɗaya da dan rabin shafi ko da abin da ya wuce shi kaɗan sumuni ɗaya shi kaɗai babu ita ɗaya matsayin izib biyar take kamar yadda zaka karanta suratul jumu'a يسبح لله ما في السماوات ما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هزوا قل أعوذ برب الناس ملك الناس كذا سورة ne masu yawa da dama izib biyar to suratul baqara haka take ba kaɗan sumuni guda to amma suratul baqara tana da ayoyi 286 ayoyi 286 to da kullun a ce zaka haddace aya daya ka dauka maka ka alƙawali yau aya ɗaya zan haddace misali alif lam mim shi kadai zaka haddace gobe in ta zo sai ka haddace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin gobe ka haddace ayar da za ta zo bayan ta tana da ayoyi ɗari biyu da tamanin da shida to suratul baqara duka a shekara ɗaya za ka haddace ta shekara tana da kwana ɗari uku da sittin da biyar in mun ɗauki tsarin turawa ko kuma mun ɗauki tsarin musulunci kwana ɗari uku da hamsin da hudu misali ko abin da ya kama da haka to kaga idan muka kalli wannan kullum ka haddace aya ɗaya kullum ka haddace aya ɗaya kullum ka haddace aya ɗaya za ka haddace suratul baqara shekara bata kare ba sauran kwanakin sai kai amfani da su wajen muraja'a to kaga a shekara daya ka haddace isib biyar to in ka isib biyar biyar biyar biyar kana haddace su to kaga biyar so sha biyu su ne isib sittin cikin shekara goma sha biyu za ka haddace alkur'ani wannan cikin ma wai ka ɗauka kullum aya ɗaya kullum aya ɗaya kullum aya ɗaya kana haddacewa kana haddacewa za ka haddace alkur'ani to kaga yaya za a yi a ce duka wannan mun yi sakaci da shi mun bar lokacin mu yana tafiya hakan ga sagaga ba mu amfani da shi ba sai dai mu ce yau za a fara hadda gobe za a fara hadda jibi har ya zamanto matasa yara kankana za su taso bayan ka suna matsayin ƴaƴanka ko kannanka ko jikokinka har su yi har da alkur'ani su kare su shiga har da waɗansu littattafai ma su haddace su kare kana nan baka haddace komai ba yana da kyau ƴan uwa musulmi mu mai da hankali mu ga wannan to a ƙarshe abin da nake so in yi bayani a kansa mun ɗauko bayani kan ƙa'idodin har da alƙur'ani to waɗannan ƙa'idodin da suke sauƙaƙawa ko mu ce waɗansu hibra abin da ake kira experience to wannan shine da dama mutane ba su da wanda musamman wani lokaci zaka iska mutum ko da ya haddace alƙur'ani yana buƙatar wannan experience sosai domin abubuwa ne waɗanda in baka san su ba za ka sha wahala lokacin da kake har da alƙur'ani bayan ka haddace alƙur'ani ka san alarma kuma za su baka wahala to suna da yawa amma za mu tattaɓo waɗansu daga cikinsu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci daga ciki akwai abin da malamai suke ce ma alqawaid alqawaid wanda nayi bayani alqawaid na huruful hijaiya da waɗanda ba na huruful hijaiya ba to yau za mu yi bayani ne kan waɗanda ba na huruful hijaiya ba sune malamai suke kira alqawaid almabsusa ko almansura wasu ka'idodi da waɗanda an rarrabe su sun ɗaiɗaita sun rarrabu a cikin surori wanda suna da yawa a cikin alkur'ani sannan kuma akwai rumuzul hifz rumuz su ne alamomi jam'i ne na arram symbol abubuwa waɗanda an zai su alamomi ne na waɗansu haruffa waɗanda suna nuna farkon tashin waɗansu ayoyi ko waɗansu ka'idodi sannan kuma in muka duba akwai alƙisas kissoshi to su kissoshin nan musamman waɗanda na annabawa ne iri ɗaya zaka iske suna da kissa annabi Adam alaihi salam in lokaci ya bamu dama da kissa ta annabi Musa alaihi salam in lokaci ya bamu dama za mu zo mu yi muqarana a cikin waɗannan kissoshin na annabawa ko wani in mun ɗauki kissa annabi Adam cikin surorin da ta so wuri kaza abu kaza ya zo wuri kaza abu bai zo ba wannan shi ma abu ne mai muhimmanci zai taimaka mutum wajen hada alqur'ani kenan yanzu za mu fara da alqawaid al-mabsusa su ne ƙa'idodi waɗanda a ɗaiɗaice daban-daban an rarrabe su an watsa su koko suna nan wawwace a cikin alkur'ani mai girma na farko muna iya mu yi amfani da wata ƙa'ida wadda malamai suke amfani da ita misali a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa hum bil akhirati kafirun alladhina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun to akwai ƴan uwansa a cikin suratu Yusuf da cikin suratu Hud wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum bil akhirati hum kafirun to idan baka sani ba zaka kullun zaka iya samun matsala kuma ka rasa meye dalilin da yasa kake yin kuskure kuskure inda ya samu shine cewa a cikin suratul a'raf sai Allah ya ce wa hum bil akhirati kafirun amma a cikin Yusuf da cikin suratu Hud sai an ka ce wa hum bil akhirati hum kafirun kenan anan abin da ya kamata ka fahimta hum a cikin suratul a'raf ɗaya ne ko mu ce guda cikin suratul yusuf da cikin suratul hud ya maimaita biyu wa hum bil akhirati hum kafirun kaga in ka fahimci wannan shi kenan wannan ka'ida ka fahimce ta kenan a cikin suratul a'raf hum ɗaya ko mu ce guda a cikin suratu Yusuf da cikin suratu Hud ya maimaita sau biyu wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum bil akhirati hum kafirun kaga wannan shi ba abu ne wanda zai taimaka ma mahaddacin alqur'ani misali daga cikin waɗannan ka'idodi al-mabsusa ko al-mansura sai zamanto kamar in muka ɗauki har yanzu a cikin suratul a'raf za mu ga cewa cikin suratul a'raf akwai nusarriful ayat akwai nufassilul ayat sannan idan muka dubi cikin suratul an'am ita ma akwai nusarriful ayat akwai nufassilul ayat to wannan sai rikitar da mutum wani wuri ka sai ka ce nusarrif a ce ma a'a nufassil ne wani wuri ka ce nufassil a ce a'a nusarrif ne to kaga wannan sai rikitar da kai to sai malamai suka fahimci wani abu tsakanin suratul araf da suratul an'am kansu na farko shine cewa cikin suratul araf nusarriful ayati nusarriful ayati guda ɗaya ne sauran dun nufassilul ayati ne na biyu a cikin suratul an'am bil aks a cikin suratul an'am nufassilul ayat ɗaya ne sauran kuma dun nusarrif ne to kaga wannan idan ka fahimce shi to kaga shi ma zai taimaka maka kaga ka samu ka'ida wadda zata ya da ya maka ka gane ka'ida a cikin suratul araf ka gane ka'ida a cikin suratul an'am kuma ka gane ka'ida tsakanin suratul an'am da suratul a'raf kaga suratul a'raf nusarriful ayat kadhalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadhalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun to kaga daga nan baka sake samun nufassil nusarrif afwan kenan ko ina nufassil nufassil nufassilul ayati a cikin suratul a'raf sai dai wannan nusarriful ayati liqaumin yashkurun idan muka kuma cikin suratul an'am kuma sai mu ga sabanin wannan ne kenan nufassilul ayat daya ne wa kadhalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin sauran duk kuma nusarrif nusarrif nusarrif kaga ka samu ka'ida kenan a cikin suratu al-a'raf ka samu ka'ida a cikin suratul an'am ka samu ka'ida kuma in an hada suratul a'raf da suratul an'am kuma ka samu ka'ida to kaga wannan shi ma yana daga cikin abin da ke taimaka ma mahaddacin alqur'ani idan muka duba har yanzu a cikin suratul a'raf da kuma alqur'ani za mu ga akwai lokacin da Allah ya kawo la'iban wa lahwan da kuma lokacin da Allah ya kawo lahwan wa la'iban to kaga la'iban wa lahwan lahwan wa la'iban kaga shi ma wannan zai rikitar da kai wanne ne kamata ya zo gaba wanne ne kamata ya zo baya to idan muka duba sai malamai suka ce a cikin suratul a'raf da cikin suratul ankabut nan lahwan ya gabaci la'iban الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون سنكم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون waɗannan wuraren guda biyu kadai a cikin alkur'ani Allah ya gabatar da lahwan akan la'iban duk wuraren da suka yi saura an gabatar da la'iban akan lahwan to kaga in kana cikin suratul a'raf ko an kabut sai ka gabatar da lahwan akan la'iban amma in kana cikin sauran surori a cikin alqur'ani gaba daya sai ka gabatar da la'iban akan lahwan kaga wannan ita ma ka'ida ce za ta sauƙaƙa maka wato kuma ba za ka yawaita yin kuskure ba in ka zo a irin waɗannan kalmomin masu kamanceceniya da juna sannan kuma idan muka duba daga cikin ka'idodin da malamai suke kawowa tsakanin suratu Yusuf da suratul Araf sai malamai suka kawo wata ka'ida ita ma wadda take mai kyau tsakanin suratu Yusuf da suratul An'am afwan suratul An'am da suratu Yusuf suratul An'am da suratu Yusuf ina yawan maimaitawa saboda mutum ya rike da kyau wato a cikin suratu Al-An'am akwai sunan sunayen Allah guda biyu waɗanda suka zo Alim da Hakim cikin suratu Yusuf akwai Alim da Hakim to a cikin suratul an'am sai ya zamanto sunan Allah hakimun shi yake gabatar alimun cikin suratul yusuf alimun shi yake gabatar hakimun duk inda ka zo cikin suratul an'am in dai ka ji da alimun da hakimun ne to ka gabatar da hakim amma in cikin suratul yusuf ne ka gabatar da alim tun farkon surat har karshen surat kuma in ka kalli wannan za ka duba ka ga shi ba wani abu ne wanda yake yana sauƙaƙa maka harda ina fata an fahimce ni misali wa tilka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim hakimun alim cikin suratul an'am amma in muka dauki suratul yusuf وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم عليم حكيم عليم حكيم كذا سابقا أبن دزو أتكين سورة واتو يوسف كذا ده هكذا أتكيتي أنعام دا يوسف أنعام سنة حكيم شيكي قباتا suratu yusuf suna alim shi yake gabata kullun idan ka je a cikin waɗannan surorin ka rike wannan ka'ida sannan idan muka duba a cikin suratu yusuf alaihi salam akwai inil hukmu illa lillah ya maimaita su biyu inil hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyah a cikin maganar yusuf shine na farko akwai inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kin shine na biyu sai ka gane wancan inil hukmu illa lillah أمر ألا تعبدوا إلا إياه الهمزة تازو إن الحكم إلا لله عليه توكلت عين تازو كما وانا شيني قائدة حروف الهجائية سي الهمزة تازو سنة عين ذات سوباية قريتا إذا موكا توكي حريزو سورة الكهف ده سورة الإسراء سورة الكهف ده سورة الإسراء سنة ده وني أبو واندا يابا مدر نفسوروري شيني مثالي سورة الكهف تندق فاركونتا حق أرشنتا wasali biyu ne gare ta sama fatha ta yi dai abinda ake cewa wasali biyu sama alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا تنفر كنت هكذا شنت وصل بيبين كرشان آية إتكو سورة الإسراء aya farko ita ce take karewa da wasali biyu dhamma wanda ake ce marufu'a sauran ayoyinta gaba daya duk suna karewa ne da fathataini fathataini kamar suratul kahf banda aya ta farko ita ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir to nan kana da wasali guda biyu don mataini sauran albaqiya dukkan su za su zo fathataini fathataini fathataini ka dubi ka dubi alqur'ani saboda ayoyin suna da yawa aya 111 ba za mu iya karanta su ba a cikin wannan gurin to sannan har yanzu idan muka duba daga cikin ka'idodin da akwai a cikin waɗanda malamai suka rarrabe sai suka ce mu diba a cikin suratul nahl wanda malamai ma su yi masa ka'ida wanda ana karanta ta da suratul nahli da kuma suratul fatir to in muka duba akwai wataran fulka mawakhir fihi akwai wataran fulka fihi mawakhir to wannan shi ma abu ne wanda yake da rikitar da masu karatun alqur'ani ina ne za a gabatar da mawakhir fihi ina ne za a karanta za a gabatar da fihi mawakhira sai malamai suka yi wata ka'ida suka ce mawakhirin fi fatirin tastakhira mawakhirin fi fatirin tastakhira kalima ta mawakhir fi fatirin a cikin suratu fatir tastakhira tana wato zuwa ƙarshe tana yin jinkiri kenan bil mafhumil mukhalafa fi suratin fi nahl tataqaddama a cikin suratul nahl za ta gabata kenan cikin suratul nahl za ka gabatar da kalima ta mawakhir wa tara al fulka mawakhira fihi wa tara al fulka mawakhira fihi mawakhira fihi fi surati fatir wa tara al fulka fihi mawakhir to sannan kuma malamai suke cewa idan muka duba har yanzu a cikin suratul fatir suqnahu wato ila baladin mayyit a cikin suratul cikin alqur'ani akwai suqnahu li baladin mayyit akwai suqnahu ila baladin mayyit to suqnahu ila baladin mayyit guda ne a cikin alqur'ani duk sauran suqnahu li baladin mayyit da lamu dai ba da ila ba to ina baladin mayyit shike don in rike in gane in fahimci ka'idar da kyau sai malamai suka cikin suratu fatir an kace fa suqnahu ila baladin mayyit duk sauran wuraren a cikin alkur'ani da kaji fasuqnahu sai ka ce li baladin mayyit ka huta saboda ka san cewa ila baladin mayyit yana cikin suratul fatir ne ita kadaya idan muka duba har yanzu a cikin suratul luqman alaihi salam in mun ce annabi ne ko ko wadansu malamai sun ce bawan Allah ne rahimahullahu ta'ala sabani ne na malamai don an yi amfani da wasu kalmomi wanda suke nuna cewa Allah ya ce Allah ya bashi hikma tana yiwa ana nuhin annabta wasu suka ce a'a shine ilimi da kuma fayyacewa tsakankanin wato hukumce hukumce to almuhimmu dai nan muna zance har da alqur'ani ne in muka duba cikin suratul luqman akwai wani abu da Allah subhanahu wataala guda biyu ne kawo a cikin alqur'ani sauran kuma duk sun saba mishi kamar misali kalima ta alam tarau alam tarau alam tarau a cikin alqur'ani in dai ya zo da ta'un guda biyu ne guda yana cikin suratul luqman guda kuma yana cikin suratul nuh alaihi salam ina na farkon yake alam tarau anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir nabiyu yana cikin suratul nuh alaihi salam ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا to kaga duk sauran da suka yi saura in dai da ta'un ne ba da ya'un ba to alam tara ne kenan alam tarau guda biyu luqman da nuh alayhi salam saura duk alam tara ne cikin alqur'ani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر أن الله يعني خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز توري أتأتي ألم تروا قدا بيو alam tara shine saura a cikin alkur'ani guda biyu guda yana cikin surat luqman alayhi salam ko kuma Luqman rahimahullahu ta'ala guda kuma yana cikin suratu Nuh alaihi salam alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa sannan kuma malamai suka ce daga cikin waɗannan ababen ka'idodin da aka watsa cikin alqur'ani akwai wato fa ahina bihi al-arda ba'da mautiha da kuma fa ahya bihi al-ard min ba'di mautiha to kaga ba'da mautiha babu min ba'd min ba'di mautiha an ƙara min sai malamai suka ce min ba'di mautiha guda ne a cikin alqur'ani cikin suratul ankabut ya zo wato fa ahya bil arda min ahya bil arda min ba'di mautiha shi a cikin suratul ankabut ita ka daya sauran fa ahya bihi al arda ba'da mautiha fa ahya bihi al arda ba'da mautiha fa ahya bihi al arda ba'da mautiha amma sauran wato wato wancan gudan wanda a cikin suratul ankabut fa ahya bihi al arda min ba'di mautiha ولئن سألتهم من سق من ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون سنن ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله yana cikin suratu al-ankabut to sannan kuma malamai suka ce idan muka duba a cikin suratul ankabut sannan kuma da cikin suratul wato idan muka duba cikin suratul qasas afwan idan muka duba cikin suratul qasas zamu ga wato wala yulqaha illa sabirun amma idan muka diba cikin suratul fussilat wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hazzin azim kidan cikin suratul qasas an zo da la wala yulqaha wala yulqaha wala yulqaha amma a cikin suratul fussilat an ce wa ma yulqaha da mimun wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim to kaga wannan shi ba ana son mutumin da yake hada alqur'ani ya fahimci wannan domin can lamun ne nan mimun ne tana yiwa kana sallah a gyara maka kace kai baka yi kuskure ba don wani lokaci kana kallon alqur'ani gashi kana gani amma kuma akan kuskure kake karantawa baka sani ba shi yasa ake cewa dole sai an koma zuwa ga wajen malamai su ne za su yi maka bayanin ka'idodin alkur'ani ka fahimci wannan kalima ta zo a wuri kaza wannan kalima ba ta zo a wuri kaza ba to sannan kuma malamai suka ce idan muka sake dubawa a cikin dokokin har da alkur'ani muka kalli suratul qamar an gane ni iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum akwai kalima fa kaifa kana azabi wa nuzur akwai fadhuqu azabi wa nuzur to kaga fa kaifa kana azabi wa nuzur shine ya maimaita a saurin kissoshi kissa guda ce fadhuqu azabi wa nuzur kissa ta annabi lut alaihi salam a ƙarshen surat nan fadhuqu azabi wa nuzur su ne guda biyu amma sauran duka fa kaifa kana azabi wa nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur sannan in muka duba cikin suratul qamar har yanzu akwai walaqad walaqad walaqad guda uku da suka zo jere bai da juna to waɗannan walaqad zaka iske wani zai yi kuskure ya wato ya takuɗa su to ya za yi abin bance su sai malamai suka ce ka kalli harfan hija'iyya dama harfan hija'iyya bisa ga tsarin su ko ya saba to ya zo daidai da tsarin harfan hija'iyya domin na farko walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur na biyu walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wa nuzur sannan walaqad sabbahahum bukratan adhabun mustaqir a cikin kissa ta annabi lut kuma fadhuqu adhabi wa nuzur ne kaga anzarahum alhamza kenan walaqad rawaduhu ra'un kenan dama sai an faɗi alhamza sannan a zo akan ra'u walaqad sabbahahum kuma sai an faɗi ra'un sannan za a zo akan sadun to kaga sun zo ne akan ka'ida ta huruful hijaiya ba ta saba musu ba wanda kuma shi ma yana da kyau mutum ya fahimci wannan ka'ida don kai ya zo ya cakuɗa kalimomin alkur'ani ko ko ya cakuɗa waɗansu ayoyi yana wata sura ya fita ya tashi shiga wata sura ko yana wata aya ya tashi ya fita a wata ya shiga wata wata aya ko yana wani hisihi ya tashi ya shiga a wani hisihi ana son hafizan alkur'ani ya fahimci waɗannan ka'idodin da kyau don saboda ya samu ya iya bambance su don haka ‘yan uwa a gurguje waɗannan kaɗan ne daga cikin ƙa'idodin da malamai suka kawo don saboda bambancewa tsakankanin waɗansu ayoyi idan muka duba a cikin suratul kahaf walaƙad sarrafna fi hadha alquran linnas min kulli masal sai malamai suka ce sarrafna akwai linnas fi hadha alquran akwai fi hadha alquran linnas a cikin suratul kahfi kadai an ka gabatar da fi hadha alquran ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أما ثورا سيكا قباتا للناس kenan kullun in ka ce wala qad sarrafna in cikin suratul kahfi ne fi hadha alquran a cikin sauran surorin linnasi zaka gabatar zaka gabatar kafin ka ce fi hadha alquran to kaga wannan shi ma ka'ida ce wadda za ta taimaka ma mahaddacin alqur'ani saboda ya samu ya iya rike ayoyin alqur'ani kuma kuskuren sai ya karanta tunda dan adam babu wanda isa ce ba zai yi kuskure ba amma in kuskuren ya karanta abu ne wanda ake bukata to in muka je gaba sai mu zo a cikin rumuzul hibs ka'idan mu ta biyu in an ce rumuzul hibs su ne waɗansu alamomi da malamai suka sanya na ɗan taɓo bayanan su wancan sati sai lokaci ya muna halinsa za mu ba da misali da sura guda biyu saboda ƙarancin lokaci sura ta farko ita ce mursalat mun ɗan fara bayanin ta lokaci ya halinsa sura ta biyu ita ce suratul rahman malamai sun fahimci waɗannan surorin suna da matsala sai suka fiddo waɗansu ƙa'idodi waɗanda za su sauƙaƙe mutum har da alƙur'ani na farko mu ɗauki suratul mursalat suratul mursalat sai malamai suka ce idan ka kalle ta tana da wailun yawma idhil lil mukazzibin wailun yawma idhil lil mukazzibin wailun yawma idhil lil mukazzibin to ya zaka yi ya zamanto in ka tashi daga wannan wailun yawma idhil lil mukazzibin zaka isa zuwa ga wannan ba tare da matsala ba sai malamai suka ce to ka kalla na farko daga inda wailun yawma idhil lil mukazzibin za su fara kana da hamzatul qat'i guda uku in an ce hamzatul qat'i ita ce alhamza wadda an yi mata kan alhamza a saman kanta in bayan hamzatul qat'i guda uku sai hamzatu waslin guda biyu bayan hamzatu waslin guda biyu sai haza guda biyu bayan haza guda biyu sai kulu guda biyu shikenan surar dai matsalolinta sun kare kaga in ka zo wailun yawma idhil lil mukaththibin bayan ka hawala wal musalati urfa fal asfati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra uzra aw nuzra hazwa in ka zo wailun yawma idhil lil mukaththibin to zaka ga na farko hamzatu qat'in guda uku hamzatu qat'in ta farko alam nuhlikil awwalin kaga ya hora da alhamza thumma nutbi'uhumul akhirin كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين حمزة قطع تبيو ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين سنا حمزة قطع تأكو ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين sai ka ta zuwa ga hamzatu waslin guda biyu ita ce wadda ake yi ma kai kamar dan sadun dan karami amma ba a mata alhamza ba ita ce in taliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun ta daya in taliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين سيكتي زواج هذا قدابي ينزو هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين to sai ka ce zuwa ga kulu guda biyu innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu kaji kulu na farko kulu washrabu hadi'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsinin wailun yawma idhil lil mukaththibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idhil lil mukaththibin fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun to sannan kuma in muka ɗauki suratul rahman malamai sun kawo mata wasu ka'idodi waɗanda su ma yana da kyau mahaddacin alkur'ani ya san su wato kalmomi ne guda takwas na farko shine harama yawaku yasayayu fafayuha wa zafifi mufika hawa mufififi hulamuta waɗanda su ne kalmomi guda takwas waɗanda yana da kyau mai har da alkur'ani ya san su yana da kyau in ka shiga cikin suratul rahman ka san su wato fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to kaga wannan suna rikitar da mai hadda alqur'ani sai ka bambance su to sai malamai suka waɗannan kalmomin guda takwas amma zan bada su a gurguje saboda lokaci ya matso na farko kharama ko wani kha tsakanin shi da dan uwansa akwai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ko da aya ɗaya ne ko kuma ko da aya biyu ne kha خلق الإنسان من صلصال كالفخار وراء رب المشرقين ورب المغربين ما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حرم يوكو يا يخرج منه منهما اللؤلؤ والمرجان و وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كو كل من عليها فان يسييو يا يسأله من في السماوات والأرض سا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم يو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران وذفيفي و ولمن خ... يسييو ففيها فا فإذا انشقت السماء فكانت وردا كالدهان فا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يو يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها هذه جهنم التي يكذبها المجرمون وذفيفي و ولمن خاف مقام ربه جنتان ذا ذواتا أفنان في فيهما عينان تجريان في فيهما من كل فاكهة زوجان مفيكة متكئين على فرش بطائلها من استبرق في فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كا كأنهن الياقوت والمرجان هوم في في في في ها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان و ومن دونهما جنتان في فيهما عيان ضاختان في فيهما فاكهة ونخل ورمان في فيهن خيرات الإحسان حلمت حو حور مقصورات في الخيام لا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان مو متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام wannan su ne ƙa'idodin da za su sauƙaƙa maka har da suratul rahman da yarda Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai za mu sake maimaita shi don saboda mun faɗi shi ne a gurguje sati mai zuwa wanda zai mutu ita ce halaka ta mu ta ƙarshe bisa ga tsarin yadda ya kamata mutum ya samu har da alƙur'ani da sauran wasu abubuwa masu muhimmanci in dai lokaci ya bamu dama insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya bamu ikhlasi dukkan cikin ayyukan mu da kuma dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya kashe mu akan haka yan uwa nan zamu dakanta sai sati mai zuwa in Allah ya tsinu fi muna cikin masu rayuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ربنا الله ربنا الله ربنا الله